ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم العشرين تقص قوتا المحرم جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم لبداية دليه دود أربعين تقص وانديداتي لشاؤكو قوتا بقوي شكرا تدفو بيدا عشرين شدا كراتمنا قوم شابقو أتكلم للتابع منهاج المسلم alfasulun saminu yau za mu tashi haka ne ko? akan fasali na takwas al'imanu bin rusuli alaihi musalam shi ne imani da manzannin Allah ilan Allah ya ƙara tabbata a gare su yau minul muslimu malayin ce musulmi yana ba da gaskiya bi annan Allah ta'ala da cewa lalle Allah madaukakin sarki qadis qafa minan nasi rusula lalle ya zabi manzanni daga cikin mutane waɗanda za su kai sakon shi ya zuwa ga bayin Allah su gaya musu cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala su gaya musu cewa ba hada komi da Allah Allah shi kadai yake wahdahu la sharika la shi kadai babu abokin tarayya gare shi to mumini musulmi ya yarda da haka wa auha ilaihi kuma mumini yana imani da cewa Allah ta'ala ya yi wahayi ya zuwa ga annabawan nan da Allah ya aiko waɗanda ya zaɓa bi shar'i ya yi wahayi zuwa gare su da shari'a shi mana ya yi masu wahayin shari'a shi ne su bauta ma Allah kuma su kira mutane zuwa ga wannan bauta ne wa ahida ilaihim kuma Allah ta'ala ya yi wasiya zuwa gare su bi iblaghihi da isar da saƙon wannan shari'ar da Allah ya masu wahayi kamar yadda Allah ya ce wa ma'alar rusuli illa al-balaghul mubin babu abin da yake kan annabawa da manzanni sai isarwa wadda take bayyananniya to Allah ta'ala ya umarce su da isar da saƙon bai ce su sani su kadai ba a cewa yi kun sani to kuma ku gaya ma sauran mutanen da kuke zanna tare da su kowa ya ji me yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi duniya liqati hujjatin nas domin yanke hujjan mutane alayhi akan shi yawmal qiyamati ranan alqiyama saboda mi saboda a yanke hujja a yanke duk wani hamzari da duk wani uzuri da mutum za ya badawa an gaya maka annabawa sun kawo maka sako ko yawa saboda haka baka da uzuri Allah ta'ala ce rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Allah ce ma'aiko manzanni suna masu albishir suna masu gargadi domin kada hujja ta zamanto ga mutane ga Allah ma'ana kan mutane su ce ba a gaya masu ba an ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nadiri don kakku ce babu wani mai albishiri ko mai ban tsoro da ya zo maku Allah ce baƙar ja kun bashirun wani zai lalle mai gargaɗi mai albishir ya zo maku Allahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne kuma Allah ta'ala ya fi karfin komi wadori Allah ta'ala ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin domin kada ku zo kuna faɗi ranar alkiyama ku ce ai mu marar kanadi daga wannan a Allah ta'ala ya gaya maku saƙo ya aiko manzanni ya aiko annabawa domin su yanke maku hujja annabawan na ko ba su ɓoye komi ba babu wani alheri da zai sadar da ku ga Allah subhanahu wataala face sai da annabawan nan suka gaya muku shi babu wani sharri da zai yanke ku daga Allah subhanahu wataala face sai da suka tsawace ku daga aikata wannan sharri kuma sun koyar da almajiransu almajiransu suka koyar da almajirai almajiran suka koyar da almajirai haka dai har abin ya zo yau a gare mu kuma haka abin zai ci gaba da ana jin shi ana gayin shi ana kira zuwa gare shi zuwa tashin alkiyama ya undira kun bihi wa man balagh Allah ce domin yi maku gargadi da alkur'ani da kuma wanda alkur'ani ya tardu to da haka ubangiji Allah subhanahu wataala ya yakare domin ya yanke hujjan mutane ga Allah ta'ala ranar alkiyama wa arsalahum bil bayyinati kuma Allah ta'ala ya aiko su da hujjoji dalilai waɗanda suke ƙarara bayyanannu wa ayyadahum bil mu'jizat Allah ta'ala ya karfafe su da mu'jizoji abubuwa irin waɗanda suke na ban mamaki abubuwa irin waɗanda suke na kalubale waɗanda suke nuna gagarar da duk wanda ba su ba ba wanda yake iya irin wannan abu shine mu'jiza abinda yake gagarau abinda yake in sun yi wani ba zai iya irin shi ba kamar yadda annabi salih ya zo masu da taguwa ba tare da uwa ba tare da uba ba taguwa ta ikon Allah kamar yadda annabi isa yake ba su labarin abinda suke ci da abinda suke adanawa ya rayar da matattu duk da izinin Allah ya warakar da kutare da makabi duk da izinin Allah subhanahu wataala ya tado ma wanda ya mutu da iko Allah subhanahu wataala kaga wannan in yayi babu wanda ya sai irin shi wanda manzo Allah ya zo da alqur'ani babu wanda ya sai zo da alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ta'ala ya karfafe shi idan Allah ya ce wannan annabi na ne to sai Allah ya karfafe shi da wani abu wanda zai kara tabbatar da cewa lalle annaban Allah ne lalle Allah subhanahu wataala shi ya aiko shi zuwa ga bayin Allah to Allah ya karfafe su kama yadda Allah ta'ala ya zanke gaya mu mu'ayyadina hu bi ruhil qudus annabi isa mun karfafe shi da ran tsarki to haka Allah ta'ala ma sauran annabawa duk ya karfafa su da mu'jizoji annabawan nan ibtada'ahum Allah ya fara su bi nuhin bi nabihi nuhi da annabi sha annabi nuh alaihi salam da annabi nawa aka fara annabawa kamar yadda Allah ya ce inna uhaina ilayka kama uhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu kuma muka yi wahayi zuwa ga annabawa da suke bayan annabi nuhu kaga kenan da wa aka fara da annabi nuhu aka fara wa khatamahum kuma Allah ya cika su bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi Muhammad jira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da shi da iyalansa kuma inda Allah ce ma kana Muhammadu naba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyin Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance baban wani daga cikin mutanen ku ba sai dai ya kasance manzon Allah ne wa khatiman nabiyina kuma ya kasance cikamakon annabawa ne karshen annabawa da shi Allah subhanahu wataala ya rufe annabta to duk musulmi ya yarda da haka yadda aka faɗi din nan musulmi ya yarda da haka in ma bai sani ba to wajiban shi ne ya san haka ba Allah ya wajabta mai sanin haka yawwa ba harakan malamai bace nan haraka ce ta musulmi duk musulmin da ya mika wuyan shiga Allah subhanahu wataala to dole ne ya yarda da waɗannan bayanai da kuma dole ya imani da su kuma yana cikin abubuwan da Allah zai tambaye shi in bai sani ba ya sani in ya sani kuma ya kare rikewa ya gode ma Allah subhanahu wataala wa annahum kuma mumini yana imani da cewa lalle su manzannin nan wa in kanu bashara ko da sun kasance su mutane ne domin mutane ne Allah ya aiko dukkan su gaba daya babu mala'ika cikin su babu wani halitta daban wanda ba mutum ba to ko da sun kasance mutane ne ya jiri alaihim yana gudana a kansu alkasiru da yawa min al'arabil bashariya daga cikin siffofi masu gitto ma dan adam waɗanda suke zuwa su wuce abubuwa ne waɗanda duk ɗan adam suna shafa shi za ke ce ma al'arab saboda suna bujirowa ne su wuce ba za su tsaya ba duk wani abu da ka sani ga ɗan adam to zuwa yake ya wuce ba wanda yake tsayawa lafiya ba ta tsayawa ciwo ba ya tsayawa talauci ba ya tsayawa wadata ba ta tsayawa duk wani abu da ka sani bai tsayawa ta yi yake wuce ba ya kuluna saboda haka annabawa suna cin abinci wa ya shirabuna kuma suna shan ruwa suna cin duk abinci gaba daya duk wani abin da ci ne za a yi to suna cin shi wanda Allah ya halitta shi duk abin da za a sha suna shan mura suna shan kunu suna shan lemu suna shan duk wani abin sha suna shan ruwa muna ganewa ko kamar yadda Allah ya ce ma arsalna qablaka min al-mursalin illa annahum la yaquluna at-ta'ama babu wani da muka aiko daga cikin manzanni gabanin ka face suna cin abinci abinci suke ci annabawa kuma Allah ya ce wa ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta wa mul khalidun saboda haka suna cin abinci suna shan abin sha duk da yake suna haka wa yamraduna kuma suna rishin lafiya ko ba haka ba ina rishin lafiya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya shayi rishin lafiya lokaci bayan lokaci wa yasihuna kuma suna samun lafiya su rabu da rishin lafiya din su koma lafiyayyu babu ciwo tare da su wa yansauna kuma suna mantuwa amma ba mantuwa addini ba addini kam annaba ba su mance shi ba manto shari'a ba babu wani hukunci da annaba zai mancewa domin nan ne mu'ajizar shi take saboda haka tana nan nan baya mantuwa amma rayuwa irin ta yau da gobe sai mance wani abu wa yadkuruna kuma suna tunawa ba sun mance su tuno abu muna ganewa ko to duk wanda yana samun annaba wa yamutuna kuma suna mutuwa wa yahyauna kuma suna mi suna rayuwa kaga duk waɗannan sifofi ne waɗanda suke gitto ma dan adam su zo kuma su wuce yawa kullum kake zanna kana ta ci abinci in ka ji yunwa ko sai in ka yi marmarin tamnan wani abu bayan ka koshi kaga wata mai fara ka ce ta kawo kaga ba zama ba fara za a yi ta ci ba kuma har abada yawa ta za ka sai ta daidai kudinka yan mintutuka ka canyi ko ka ga mai rage ka ce ka kawo ko mai mangwaro ko mai alewa ko mai wani abu ne daga cikin abubuwa irin ko masara gasassa ko masara wanda aka dafa ana talla in ka ce a kawo ka sayi kaga za ka gurgura abin kanan take ko mai kwalshi dai dan lokaci ne to kuma ya wuce kuma sai a ci gaba da hudodi a ci gaba da hira in aiki kake ka ci gaba da aikin ka kaga duk sifofi ne masu zuwa su wuce in shayi ake ma dai an yi ta an mai da an yayi zashi ka dan rarraba ka sha to kuma ya koma ba sauta sai a ci gaba da hira ba shayin za a yi ta shafa kuma da haka ma rishin lafiya ce kwana da kwanaki ne yan akwai rabon a tashi sai kaga mutum ya taso ya hito waje kuma ya ci gaba da hudu shi in kuma mutuwar ce ya yi guda shi kenan ba ya kara wata kuma shi kenan kuma ba cewa kuma ya dawo kuma ya mutu kuma yana ta mutuwa yana ta mutuwa an yi guda shi kenan an wuce to haka abin yake waɗannan abubuwa duk da suna samun annabawa duk da suna samun manzanni fahim akmalu khalqin lahi ta'ala to su annabawa dinnan su ne mafi cika halittar Allah subhanahu wataala kaka yi tunanin waɗannan abubuwa duk da suke samun sa ashe da ni da su duk ɗaya ne a'a sun fi ga zama cikakki sun fi ka cika saboda su ba su saba ma Allah su ba su karya ba su yaudara ba su damfara ba su cuta ba su zalunci ba su kama karya duk wani abu da ba daidai ba ka samun annaba cikin shi kai kuma a same ka ciki domin kai ba su bane shi yasa fahim akmalu khalqillahi ta'ala su ne mafi cikan halittar Allah ta'ala alal itlaq gaba daya idan aka ce su ne suka fi halittar Allah cika gaba daya to hada hu mala'iku sun shigo halitta Allah aka ce ba mutane ba halitta in an ce halitta to ta shafi mutane aljannu mala'iku duka wa afdaluhum kuma su annaba su ne mafi falalan halittar Allah gaba daya bil istithna'in ba tare da an ce banda wani ba banda wani ba banda wani ba gaba daya ne annabawa sun wuce kowa annaba sun fi kowa falala sun fi kowa daraja muna ganewa ko wa annahu la yatimmu imanu abdin cewa imanin bawa ba zai cika ba illa bil imani bihim jami'an sai da imani da su gaba ɗayan su kullu amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambanta ba mu lallabe tsakanin wani daga manzannin Allah duk gaba ɗayan su mun yadda da su kun ba da gaskiya da su ba za ka zama mai imani ba in kana zaɓa wasu annabawa ka aje wasu kafiri ne kai nan ladina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الله يجد وانا نسكي للربيع ce wannan nasu ne wannan ba nasu ba su ne kafirai na gaskiya wa atadna lil kafirin minhum azaban muhina kafirai daga cikin su Allah ya ce to mun musu tanadin azaba mai wulakantarwa saboda haka ba maganar ka zabuwa ne annabawan nan gaba daya guda 120 da wani abu da Allah ya turo duka guda ɗari uku da sha wani abu ko da sittin da wani abu da Allah ya aiko ma'aika cikinsu dukka ba da gaskiya da su gaba da ba tare da kawari ba imanin ka ba zai cika ba sai ka yi imani da su kaɗinsu jumlatan a dunkule kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayk wasu annaba mun gaya maka su wasu annaba kuma ba mu gaya maka su ba walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk Allah ce ma ai ko manzanni gabanin ka ko wadanda muka baka labari akwai wadanda ban baka labari wadanda muka baka labari ka gaya mu al'ummar ka to su yi imani da su gaba daya wadanda kuma ba mu gaya maka labarin su ba amma a dunkule mun ce akwai su to ka gaya ma al'umma su ma su yi imani da su a dunkule shine jumlatan jimillar su ka ba da gaskiya da su imanin ka ba zai cika ba sai ka ba da gaskiya da su wa tafsilan alalaba kuma waɗanda Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma guda 25 fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Allah ta'ala cikin suratu al-an'am ya gaya mana guda 18 saura kuma suna nan guda bakwai a wawaje a cikin alkur'ani mai girma dukkan imani da su wadalika abinda ya sa musulmi yake imani da annabawa da duk waɗannan bayanai da aka yi liladillatin naqaliyati saboda dalilai waɗanda aka naƙalo waɗanda aka naƙalto aka ciro su wal aqaliya da kuma dalilai na hankali al'atiya waɗanda suke suna zuwa ga sunan kamar haka Allah ta'ala na farko ikhbaru ala dillatul naqliyya dalilai waɗanda ake nakaltowa na farko ikhbaru ta'ala ar-rusuli ba da labarin da Allah subhanahu wata'ala ya game da manzanni shi wa an bi'atihim kuma Allah ya bada labari game da aiko su wa risalatihim da kuma manzancin su da jakadancin su da Allah ya bada labari bi qawlihi a cikin barin Allah subhanahu wataala wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yace lalle mun aiko cikin kowace al'umma manzo kowace al'umma mun aika mata wa in min ummatin illa khala ya nadhir Allah yace babu wata al'umma face sai da mai gargadi yazo ya wuce ya shuɗe a cikin ta duk wata al'umma sai da Allah ya aika mata manzon da zai kiranta zuwa ga Allah subhanahu wataala ani budullah kowane manzo in ya je ma al'umma ce ma al'umma yake ku bauta ma Allah wajtani bu tahuta ku nisanci dagut haka ne ko man yakfur bi taguti wa min billah faqad istamsaka bil urwati al duk wanda ya kafata da dagutu ya ba da gaskiya da Allah ta'ala ta wannan ya yi riko da igiya wadda take abintacciya ɗagutu kuma shi ne shaiɗan ɗagutu kuma shi ne mutunan da zai kiran ku zuwa gare shi ce ku zo ku bauta mashi ɗagutu shi ne mutunan da zai kaba kanshi a matsayin shi kamar shi ma Allah ne ɗagutu shi ne wanda za a ganin kuna sarrafa mai nau'uka na bautan Allah ta'ala amma kuna maido su gare shi kuma ya shirya ki gaya muku a wannan fa lizami ya fi karfin bakin kaza ba ba aikin shi bane wannan wannan ba gonar shi bace kyale ku kawai ku kai ta barabara muku to shi ma ya zama dagutun to ba yadda za a yi gaba da gaskiya da Allah dole sai ka kafarta da irin waɗannan dagutocin to annabawa duk ce ma mutane suke ko nisanci dagutu ɗagutu kalma ce da aka dogo daga bagawa ko daga tsohuyan wuce iyaka duk wanda ya wuce iyaka da bautan Allah ya wuce makaɗi da rawa ba musulmi ba ne wannan ba Allah yake bauta ba da haka annaba abinda suke ce ma mutane kenan a nu'budullah ku bauta ma Allah wajitanibu taguta ku nisanci bautar ɗagutu Allah ya kiyaye mu da dagutu wa fi qawli haka ma cikin bana Allah subhanahu wataala da yace Allahu yasqafi min almalaikati rusulan wa min annas inna Allah sami'un alim Allah ta'ala shine yake zabo inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wataala shine wanda yake zabo manzanni daga cikin mala'iku mala'ikun ma ba kowane ke manzo ba kamar yadda mutane ma ba kowa ya manzo ba Allah ya halicci miliyar yoyin mutane amma annaba cikin su guda nawa ne dubbai ne ko ba haka ba manzanni ɗaruruwa ne kenan ba kowane mutum yake manzo ba kamar yadda ba dukkan mala'iku ba suke manzanni ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan me sanya mala'iku jakadodi ne har zuwa ƙarshen aya donan ma Allah ta halace Allah ya safi min almala'ikati rusulan Allah ke zabo manzanni daga cikin mala'iku wa minan nasi kuma Allah ke zabo manzanni daga cikin mutane ma'ana su manzannin ba suke zabar kansu ba Allah ne yake ganin cancantar su dace wasu da manzantin sai ya aiko su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ta'ala shi ne ya san inda yake aje manzancin shi wani wuri Allah ta'ala ce a hum ya qasimu na rahmatar rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un saboda ka Allah ta'ala shi ke zaba wanda ya ga dama inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wataala mai yawan ji ne Allah subhanahu wataala mai yawan gani ne wannan aya ma ta tabbatar da aiko manzanni wa fi qawlihi haka ma cikin barin Allah subhanahu wataala inna auhayna ilayka lalle mu mun yi wayi zuwa gare ka ya rasulullah kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'di kuma muka yi wayi zuwa ga annabawa bayan annabi nuh wa auhayna ila ibrahima kuma mun yi wayi zuwa ga annabi ibrahim saboda ya zo bayan annabi nuh annabi ibrahim yana bayan annabi nuh domin annabi nuh shine farko tsakanin annabi ibrahim da annabi nuh akwai annaba da dama wa isma'ila kuma mun yi wayi zuwa ga annabi isma'ila dan annabi ibrahim wa ishaqa mun yi wayi zuwa ga annabi ishaqa shi ma da nabi ga annabi ibrahim annabi isma'ila shi ke babba annabi saka ke bi mashi wa yaquba kuma mun yi wayi zuwa ga annabi yaqub jika ga annabi ibrahim dan annabi ishaqa wal asbaq kuma mun yi wayi zuwa ga jikoki wadanda jikoki annabi ishaqa ne ɗayan annabi yaqub ne duka mun yi wayi zuwa gare su wa isa mun yi wayi zuwa ga annabi isa dan maryam wa ayyuba mun yi wayi zuwa ga annabi ayyuba wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da jarraba wanda ta dawwama tare da shi tare da cewa annaban Allah ne kusan shekara 18 yana jar yana komi na shi ya kare lafiya ta kare kudi suka kare komi ya kare amma ta shi ta guje shi Allah ya kashe yayan shi jarrabawa kadiba kaga irin jarrabawan da Allah ya ma annabi ayyuba wa ayyuba idna da rabbahu أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين lokacin da annaba yi ya kira Allah ya ce ya Allah cuta ta same ni Allah ka bani maganin ta kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai Allah ce fa kashafna ma bihi min dhur sai muka yayi fastajabna lahu muka karba mishi fa kashafna ma bihi min dhur muka yayi mai duk wata cuta da ke tare da shi wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin Allah ce muka bashi iyalin shi saboda tausayi daga gare mu da tunatarwa ga masu bauta to annabi ayyuba alayhi salam Allah ya ce shi ma mun yi wahayi zuwa gare shi kaga ya dade amma da dade da cutar bata dawama ba jaraba bata dawama ba jaraba ba ta dawama wala ba ta dawama da abin da ya farko zai kashi to Allah ya ce mun yi wahayi zuwa gare shi wa yunusa shi ma annabi yunus shi ma shiga cikin jarabawa shi dai zanna cikin kiyi kwana da kwanaki bai mutu ba yana rayuwa amma Allah ta'ala ya ce makibi kakka hindo shi kamar shi nan wurin tare da cewa annabi ne na Allah ba kai tunanin rayuwa a cikin kihi rayuwa a sarari ma baka da kudala ya ta kare ba dai kana cikin kihi ba aikin yi ba kasuwa babu komi kuma nan sarari kake iska na bugunka ya rayuwa take ballantana a ce cikin kihi kake ba abinci ba ka ganin mutane ba wuri ne wuri ne ko ina ka zamta ciki ne ba baka cikin dabba ma ka fama shi yadda yake ba baka cikin kiyi ma ka wawa shi ba akwai abubuwan da kiyi abinci ne amma akwai abubuwa da yawa baka iya cin su ko gyaran su aka yi zidda su ma ake ba a cin su to nan za ka zannawa nan ne wurin zaman ka nan ne wurin kwancin ka kuma nan za ka samun abin da za ka ci dole ka ci kuma kuma wa aka maka nan annabi saboda ka kai dan wurin hula da an maka aika ga wannan zaɓen ma Allah bane Allah ya zaɓe shi yace a lokacin ka duk duniya ba mai daraja kamar ka amma duk da haka nan ga abin da Allah ya mishi to annabi Yunus kenan wa Haruna da kuma annabi Haruna dan uwa annabi Musa alayhi salam wa Sulaiman da Sulaiman dan annabi Dauda alayhi salamu gaba daya wa ataina Dawuda zabura Allah ya ce mun ba annabi Dawuda zabura mun ba shi littafin zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl Allah ta'ala ce kuma ma aiki ma wasu manzanni banda waɗannan akwai waɗanda Allah ya aiko su ma da Allah ya faɗe su cikin Qur'ani mun ba mun baka labarin su gabanin haka wa rusulan lam naqasushum alayk da kuma wasu manzanni da su ma mun aika su zuwa ga al'umma musu amma ban baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala ya annabi Musa magana cikakken magana. Rusulan mubashiri da wa munzirin Allah ta'ala ce waɗannan manzannin da muka aika mu aike su halin kasancewa su suna masu ba da labari mai daɗi ga wanda ya bi Allah suna ba da labari mara daɗi ga wanda ya bi Allah tawaye li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli domin kan mutane zamanto suna da hujja ga Allah bayan Allah ya aiko manzanni وكان الله عزيزا حكيما الله تعالى ya kasance mai yawan buwaya ne Allah mai yawan hikima waɗannan ayoyi guda uku su ma sun bayyana mamu cewa lalle Allah ta'ala ya aiko manzanni kuma ga sunayensa ma Allah ya faɗa wa fi qawlihi haka ma cikin magana Allah subhanahu wata'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah ya ce tabbas lalle mun aiko manzanninmu bil ce da hujjoji bayyanannu su ne mu'ajizoji din da kuma littattafai da Allah ta'ala ya saukar da su gare su wa anzalna ma'ahumul kitaba mun saukar da littattafai tare da su anan wannan littattafai yake ni ba littafi ne ba wal mizan kuma Allah ta'ala ya ce mun sauko masu da mizan ma'auni abinda da shi yake au me yasa li yaquman nasu bil qist domin mutane su tsaye da adalci kaga ita ma wannan aya Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa ya aiko annabawa da manzanni a cikin ta wa fi qawlihi a cikin bada Allah subhanahu wataala wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur kuma ka ambaci annabi ayyuba lokacin da ya kira Allah mahalicce shi an ni masaniyar gurgu cewa lalle ni cuta ta same ni wa an ta arhamur rahimin Allah ta'ala kai ne mafi tausayin masu tausayi to ka tausaya mani kaga a hikima ta annabawa yace Allah rishin lafiya nake Allah ka yaye mana ba yace Allah dai ka san cuta ta same ni kuma kai ne kai kowa tausayi kawai ya shiru ya ce Allah ba ni lafiya ba Allah raba ni da wannan jaraba kawai abin da ya kira Allah ya gaya mashi ke to kuma Allah babu wanda ya kai shi rahama babu wanda ya kai shi tausayi duk wani mai tausayi to Allah ne ya mashi wannan tausayi ka san mai tausayi babu kamar uwa a kan danta duk wani wanda zai tausaya ma duniya to koma bayan uwa yake to ita ma uwa Allah ne dan yan mata tausayin raka duk tausayin da za ta maɗanta bai kai tausayin da Allah zai yi ma bayin shi ba saraka sai mu kara imani da Allah subhanahu wataala mu san cewa Allah yana tausayin mu yana kaunan mu yana jin kanmu muna bacci wake jin kanmu karbe mana rayuka yake yi aji lokacin da zai tada mai mai damuwa abu da ba ya tausaya mana ba sai ya rike ba kawai in an shiga kwana shi ke na alkiyama ta tsaya sai dai mun warga mun gan mu tsaye gaba Allah ran alkiyama a sai mai dogo saboda tausayin Allah subhanahu wataala gari ba ka ga irin ruwan da aka sha giya ka ji ba ga yadda aka sheka ruwa akwai wanda ya sai jika muku garin nan na maraƙi ina ruwan suke ina za a samu ruwan da zai jika muku gari kuma a wanke maku gidajenku duk wata daura da ke busa kwanan gidanka da a wanke ma ita duk wata shara da ke cikin kwalbata da a yi gaba da ita wake iya wannan wannan kaɗan daga cikin rama Allah ne fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-arda ba'da mawta inna dhalika la muhyi al-mauta na ala kulli shay'in qadir Allah kara mana imani wa fi qawli cikin bada Allah ta'ala wa ma sanna qablaka min al-mursalin ba mu aiko gabaninka daga cikin manzanni ba illa ba ce innahum la ya'kuluna at-ta'ama lalli su suna cin abinci duk manzannin nan gaba daya suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwanni suna kasuwanci suna saye suna saidawa suna kaiwa su sayar kuma su sau suna kiwo suna sana'a suna aiki ne annabi dawud alaihi salam ba aiki yake ba makeri ne wa alanna lahu alhadida anim alsabighati wa qaddir fi sardi wa amalu saliha inni ma ta'maluna basir makeri ne yana kira riguna na karfi riguna na yaki sulkuna suna tukane suna wukake suna takumba suna kibiyo ba abinda ba su su kai kasuwa sai ra samu kuɗi tare da su ne annaba kuma su ne sarakuna a wannan lokaci sarki annabi kuma makeri manzala sallallahu alaihi wasallam cewa inna dauda kana ya kudu min amali yadi annabi dauda yana ci ne daga aikin hannun shi annabi zakariya menene kafinta ne annabi nuhu ma kafinta ne annabi idris makiyayi ne to annaba suna da mi suna da haƙi suna kasuwanci to da haka Allah ta'ala ya ce kaga waɗannan zuwa kasuwa a sai a sai da menene ɗabi'a ce ta ɗan adam ai kaga suna yin ɗabi'u irin na ɗan adam amma ba suna nan matsayinsu na annabawa su kare Allah ke ma wahayi samun wahayi kuma wani girma ne wata daraja ce malami ma ya samu daraja ya samu makami balle annabi wanda shi malami ba wahayi yake amma karanta wahayi yake sa cikin zuciyar shi albarkaci haka sai daraja cikin al'umma uballantana annabi shi malamin shi ba ku ganin shi Allah ya koye malamin shi wanda yake kawo mai sako daga wurin Allah subhanahu wataala da haka ita ma wannan aya cikin ta Allah subhanahu wataala ya bayyana mu cewa ya aiko annabawa da manzanni wa fi qawli a cikin bada Allah ta'ala ma walaƙada ta na Musa tis'a ayatin bayyinat Allah ya ce lalle mun ba annabi Musa alamomi ko hujjoji guda tara waɗanda suke kowane ɗaya mu'ajiza ne kamar sanda kamar sanya hannu a cikin riga ya hito fari kal da sauran abubuwa da Allah ya faɗa fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila id ja'ahum lokacin da annabi Musa din ya zo musu ka tambaya su baka labari fa qala lahu fir'aunu inni la'adunuka ya Musa masura lokacin da wato suka ce ma annabi Musa in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin fa alqi asahu fa idha hiya tubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim sai suka ce ai sihiri ne kawai annabi Musa na zo musu da hujjoji sanda kai ka taba ganin a yadda sanda ta kuma miji kwasa hannu cikin riga a hido shi koma fari kan kamar hasken hitilan nan sai ka san mu'jiza ce ka san alama ce daga cikin alamomin kudurin Allah da yake ba annabawa to ka tambaye su firawuna cewa ya annabi Musa masayirci ne kawai قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مجبورا shi ma annabi Musa ce ai ka san waɗannan abubuwan din da nazo da su ba wanda ya saukar da su ba ce malicin sammai bakwai da kasai bakwai kuma ya saukar da su ne dan su zamanto ababen lura ababen gani ababen tunatarwa ina tunanin lalle kai Fir'auna halakakke ne kawai in ba halakakke ba wa zai kiran mu'jiza da cewa sihiri ne asiri sai halakakke Allah raba mu da halaka amin to da haka ita ma wannan aya cikin ta Allah ya tabbatar da cewa lalle ya aiko annabin da ake ce ma annabin Musa zuwa ga bani Isra'ila wa fi qawlihi cikin bada Allah ta'ala ma wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum ka tuna lokacin da muka karbi wato alkawari ga annabawa wa minka kuma muka karbi alkawari daga gare ka kai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من كربا daga annabi no da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa dan Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ta'ala yace mun karbi alkawari mai kabri daga gare su me yasa Allah ta'ala ya haka ne yas'ala as-sadiqina an sidqihim domin Allah ta'ala ya tambayi masu gaskiya daga gaskiyarsu wanda ya gaskata annaba wannan wanda ya imani imani da gaskiya don Allah ya tambaye shi kuma ya ba Allah amsa gamsashiya saboda yana da gaskiya wa addalil kafiri na azaban alima kuma Allah subhanahu wataala ya shirya ya tanadi ya tattali azaba mai wulakantarwa ga kafirai Allah ya kiyaye to kaga nan ma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa ya aiko annabawa kuma ya faɗi sunayen wasu daga cikinsu ga sunan waɗanda su ne galibin malamai suke ce masu ulul azmi min ar-rusul yawa manya manya cikin manzanni masu girma masu karfin niyya a cikin su Allah ya kara mana imani da su amin na biyu ikhbarur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nafsi ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi game da kanshi shi da kanshi kanshi mai daraja wa hadi ikhwani kuma ba da labari da ya game da ƴan uwan shi min al-anbiya'i wal mursalina daga cikin annabawa da manzanni fi qawlihi a cikin magana shi da yace ma ba'atha Allahu Allah ta'ala bi aiko min nabiyyin daga ainihi wani annabi ba illa an dara qaumahu al'awarar kazzaba sai ya yi ma mutanen shi gargadi ya ba su tsoron al'awara mai ido ɗaya alkazzaba katon makarici almasiyar dajjal shi ne masihud dajjal dujjal daga annabi a nan ya ce ma ba a sallahu min nabi allah bai haiko wani annabi ba daga kina allah ya haiko annabawa kenan duk annabin da ya zo sai ya yi sai ya ba mutane tsoro game da dujjal Allah kare mu daga sharri wa fi qawli haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin magana shi ya bayyana mana akwai annabawa da dama yace la tafadalu bainal anbiya'i kada ku zanki fadin cewa wani annabi ya fi wani daraja malamai sun ce manzo Allah ya faɗi wannan ne saboda bi tawadu kuma saboda mutane kar su wuce iyaka kagga garin fifita annabawa su nuna wani annabin ma ba komi bane shi kuma Allah shi da kanshi yace walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ne ya fara yace annabawan nan mun fifita wasu akan wasu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ladabi mu bar bibitawa mu cewa wane yahi wane muna ganewa ko wa fi qawlihi a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallama lamma sa'alahu abu dharr lokacin da abu dharr ya tambaye shi an adadil anbiya'i wal mursalin min daga adadin annabawa da manzanni daga cikin su wa qala sai ce 120 alfa su annabawa 120 ne wal mursaluna minhum ma'aika daga cikin su 313 su da uku ne haka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da annaba kuma ya faɗi ma adadin waɗanda Allah ya aiko da kuma adadin manzanni a cikin su wa fi qawlihi haka ma a cikin magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah wanda raina yake ga hannun shi law anna musa kana hayyan da dai a ce lalle annabi musa ya kasance rayayye ne ma wasi'ahu da babu abin da zai ishe shi illa an yattabi'a sai dai ya bi ni kawai da nan musa iske na a zamani na manzala ya faɗi wannan ne lokacin da ya ga ɗaya daga cikin sabon shi da wasu takardu na attaura attaura kuma Allah ya saukar da ita gare shi annabi musa alaihi salam aka saukan mashi da ita sai manzo Allah ya ce har yanzu kana kokonto ne game da abin da Allah ya saukar da ni haka ke karanta attaura ba na zo maku da ita karara bayyanan ne ya baga ta nan mai haske hujja ta ai ba ta bukatar wani ka je kana karatun mana a kuma sai ba Allah ya faɗi wannan lau anna Musa kana hayyan ma wa sai a illa an yattabi'a da annabi Musa kasance rayayye ne to da shi ma aje a taura zai yabi mai alqur'ani wa fi qawli haka ma cikin fada annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ibrahimu yace wannan annabi Ibrahim ne lamma qila lahu lokacin da aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya khairal bariya ya kai fiyayyen halitta sai yace zaka Ibrahim sai manzo Allah yace kai fiyayyen halitta ai annabi Ibrahim manzo Allah ya faɗa haka kaga manzo Allah yana yaban annabawa muna ganewa ko to haka ya kamata su ma malamai su zamantu suna yaban junansu yau ba zauna ba haka sai ta zagin juna shi ma wani ya je a haska mai zagi dan uwan shi shi ma ya rama ai tai malamai kamata yi su gwada ma duniya darajar yan uwansu kamar yadda annaba suke gwada darajar manzo Allah fito yake kakkuce na ba ya annabawa wa yake gaya ma almajiran shi yake gaya ma to dan me kai zaka gaya ma almajiran ka cewa wani jahili ne wani mushriki ne wani arni ne wane makare kawai ka zanna in kana da wani abu ka je ka yi ma dan uwanka nasiha da kai da shi shikenan kuma ba sai ka zo ka ce na mai nasiha tunda yake ya arni ne mushriki ne na tsaya da mai hujja yake karba nan ba daidai bane a tsaya a koyar da addini kawai mutane su gane addinin Allah ba kai kai ma ka ce ma kanka mutunan banza ne in dai zaka bata wasu kai ma ka ce kai ni ma da kuje gani ma dan banza ne kawai dan iska ne kawai nawa ne mutumin kwarewa ne abinda kake nuna mutane ke ke sa duk inda za a zanna a zanki bata malamai sai ka samu wani ya koya ko wasu sun koyi wannan ɗabi'a shi wannan malamin nasu wata rana ce mai zashi shi ma dan banzan ne yawa abinda ya koya musu ke ka tsaya koya karatu kawai ka koya kala Allahu kala Rasulu mutane su sa addini Allah sa ina ya sa gaba kawai na koyi wata matsala ba sai ka faɗi wani ya faɗi ta baka ce ba daidai ba ce in ta yi daidai da wurin mata daidai ka yi karatun ka kawai wata rana a zo wurin aka gaya ma mutane ba shi kenan ba wa fi qawlihi tawadu aminu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ka saboda kankan da kai daga gare shi manzo Allah ya ba annabi bayan daraja amma ya ce mi ya ce zaka Ibrahim wannan annabi Ibrahim shine biyayyen halitta وفي قوله أتجم مغانا شما ما كان لعبد بداتي دون باوا با أن يقول إني خير من يونس للذين ما في في تدقى النبي يونس إني متى لم متى kaji mana kakku ce na fa annabi yunus kakku yadda ku faɗa haka tare da cewa ya fi shi wa fi qawlihi ko wa fi ikhbarihi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bada labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam anhum game da su annaba lailatul isra'i a cikin daren da aka yi isra'i id jumi'u lahu lokacin da aka tattara su gare shi hunaka a can bi baitul maqdis a baitul maqdis wa salla bihim ya masu salla imaman lahu a matsayin mi wato jagora shugaba gare su a matsayin limami ya ba su salla kama annahu kamar yanda wujida aka samu fis samawati ko wajada fis samawati ya samu a cikin sammai bakwai Yahya wa Isa wa Yusufa wa Idrisa wa Haruna wa Musa wa Ibrahima ya samu waɗannan annabawan a cikin sammai wa akhbara anhu ya bada labari game da su wa amma shahadahu min hali da kuma irin yanayin da ya same su a ciki kowane annabi ya sami irin yanayin da ya samu duk manzo Allah ya bada labari duk wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bada labari game da akwai annabawa akwai manzanni wa fi qawlihi haka ma cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna nabiyallahi dauda lalle annabi dauda kana ya'kulu min amali yadi ya kasance yana cin abinci ne daga aikin hannunsa to wannan kaɗan daga cikin maganganu da aka rawaito manzo Allah ya faɗa ne game da annabawa kenan su ma dalilai ne da suke nuna lalle akwai annabawa akwai manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko na uku imanul balayin min albashar imanin biliyoyi balayin shine miliyan su dubu shine biliyon miliyar to imanin miliyariyoyin mutane minal musulmi na wagayi daga cikin musulmi da waninsu minalil kitabi daga cikin mabuta littafi min yahuda wa nasara da yahudawa da nasarawa bi rusulillahi game da manzannin Allah ko yawa kaga musulmi sun yi imani da duk annabawan da Allah ya aiko yahuda sun yi imani da duk annabawan da Allah ya aiko banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda annabi isa kamar yanda nasarawa sun yi imani da duk annabawan da Allah ya ko kab banda manzo Allah shi ma babu abin da yana sun yi imani da manzo Allah sai son zuciya da sare kawai shi yana su ba wai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika sharuɗan kasancewa shi annabi ko manzo ba son zuciya ne da sare kawai wa tasdiquhumul jazimu da kuma gaskata wasu wadda babu kokonto a cikinta bi risalatihim da jakadancin da Allah ta'ala ya turo su da shi wa i'tiqadihim da kuma kudircewa su kamalahum biliyoyin mutanen nan kafin su sun yarda da cewa annabawa cikakki ne duk wanda ya imani da annabi to ya yarda cewa annabin cikakke ne ya cika ya bace cikashi irin ta dan adam cikashi irin ta mutum to ya cika ba ya da tawaya ta ko'ina muna ganewa ko wasu ifa'ullahi lahum da kuma zaɓar da Allah ta'ala ya masu mana in aka ce Allah ya zaɓa ana nan Allah ya fifita muna ganewa ko alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina safa وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار قال الله وتعالى عما يشركون to zabi kenan aka ce zabi to fifitawa ce an baka fifiko an baka wata daraja da ba a ba kowa ita ba to shine zaben Allah subhanahu wataala akan annabawa da manzanni Allah ta'ala ya kara mana imani da su Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira anan za mu kwana insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana waɗanda suke bara hannu ya Allah ta'ala ka biya musu bukatunsu akwai yaran mu da za su shiga jarabawa ta bak muna roƙon Allah ta'ala ya ba su sa'a Allah ya ba su cin nasara Allah ya sa yawancin su samu wannan jarabawa kuma Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa ita duk wata wahala da ke cikin wannan jarabawa Allah subhanahu wataala ya ɗauke ma yaran mu ita Allah ya sa su ci wannan jarabawa Allah ya sa bana su bada mamakin da ba taɓa samun irin shi ba Allah ya sa a samu kididdiga na yara masu ɗimbin yawan da suka ci wannan jarabawa Allah ka sa wannan shekara ta fi kowace shekara samun yara waɗanda za su samun jarabawa ta kuma abinda za ka ba su Allah ka sa mai albarka Allah ka sa ya zamanto mubarin karuwa addinin musulunci da ci gaban kasanmu da ci gaban al'ummanmu gaba daya Allah ta'ala ka karba mana addu'o'in Allah ka sa mu kare da duniya lafiya sa mu cika da imani Allah ka ci gaba da saukan mana da ruwa masu albarka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando dan kasuwa Allah ka musu kasuwanci mai albarka ma'aikata Allah ka kawo musu budi na alkhairi Allah subhanahu wataala talakawa ka yaye musu duk matsalolin su gaba daya Allah ka kawo musu karshen su marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya waɗanda suna nan tare da mu ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka gaba mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu cikakken haɗin kai a cikin ƙasar mu Allah subhanahu wataala ka raba mu da rabuwar kai Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya Allah waɗanda suke tada mana hankali Allah ka shirya da su in ba su shirya Allah ka mana maganin sharrin su ya Allah bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka biya mana su ya Allah gurace gurace da muka sa gaban mu samu ya Allah Allah ka samu samu ya Allah Allah ka samu cin musu ya Allah abin da muke tsore ya sami mu Allah ka kare mu da gari shi ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah ka kara musu tsoron ka da adalci ya Allah ka kare su daga son zuciya da zalunci ya Allah zuwa abin da za su yi Allah Allah ka sa su yi domin amfanin talakawan su ya Allah Allah ka sa su yi domin amfanin cigaban kasar su ya Allah jami'an tsaron madina da suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka mana karshen duk wata hayaniya da ke faruwa a cikin kasashen mu Allah ka kara mana imani ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kare da duniya lafiya abin da muke karantawa Allah ka sa ya sanadiyar shigan mu gidan aljanna Allah ka sa ya mana jagora zuwa gidan الجنة وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين